بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wato matsalar da ta gabata dinnan a gaskiya har yanzu a shi'in ladi tuzalu bihi khilafin hanafiya da jumhur wajen ayyana ruwa wajen gusar da wajen kawar da najasa ko rashin ayyana shi gaskiya har yanzu matsalar wato tarjihin tarjihin ta yana min wahala gaskiya kuma ina ganin matsala ce da za mu sake dawowa gare ta amma ban samu na ban samu na duba ta yadda nake so ba gaskiya saboda haka za mu bar mata ayat tambaya a wajen wannan bawan Allah mu karanta tarjihin wannan barin karanta mana tarjihin wannan mai ahkamun najasat yace innal muta'ammila lil adillati allati saqaha al jumhur yajidu annaha la tadullu ala ma dhahabu ilay ذلك إن أن الإلحالة على الماء في بعض أنواع النجاسات لا تدل على تعين الماء في هذه الأنواع فضلا عن أن تدل على التعميم أن تدل على التعميم ذلك أن الإحالة على الماء إنما كانت لأن الماء كان هو المتيسر فلم تكن تلك المائعات موجودة ولأن الماء لا يلحق الناس لا يلحق الناس باستعماله وإراقته حرج شديد وقد حاول الشوكاني أن يسلك طريقا متوسطا في إزالة النجاسة فقال والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك سن كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بإذخر بإذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير, التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا وغايته تعيينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم فالإنصاف أن يقال إنه يطهر يطهر كل فرد من أفراد النجاسة يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء كذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع إلا حالة الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة حسنة لكن الشوكاني يفترض فيها أن الأمر بالماء في الأفراد التي أحيل فيها على الماء إنما هو على سبيل اللزوم والتعين والحق أنه لا دليل على ذلك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسات كلها بالماء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيل نجاسة الغائط بالماء تارة وبالحجارة أخرى وبدلك النعل ثالثة فلو كان الماء متعينا لما عدل عنه إلى غيره ثم كيف يقصر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الماء غسل البول بالماء إذا كان في المسجد ويجيز مسحه والغائط بحجارة وهو على مخرجه ألا يدل ذلك على الجواز إن الشوكاني قد قال إنه إذا أحيل على الماء لم يجز العدول عنه إلى غيره بينما هو يجيز فرك المني وإماطته بإذخرة وحكه وسلته ما أنه ورد فيه الغسل بالماء الغسل بالماء وما أن الشوكاني يقول بنجاسة المني فلما عدل عن طريقته المتوسطة هذه والذي يترجه بعد الدراسة المتأنية والمتأملة أن إزالة النجاسة من الأمور غير من الأمور غير التعبدية بل هي معقولة المعنى وأن الواجب إزالتها بأي كيفية كانت ولذا فإن أي مزيل للنجاسة يعتبر كافيا ولا يتأين الماء بل ربما كانت المزيلات الأخرى أقوى من الماء في الإزالة خصوصا في أيامنا هذه حيث المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقى للنجاسة أثرا حيث تذهب, عين تذهب العين وتذهب الأثر من اللون أو الرائحة أو الطعم بعد أن وصل العلم علم الحديث إلى خصائص العناصر وإلى خصائص العناصر والمركبات الكيماوية ومدى تأثيرها في التطهير والتعقيم ما رأيكم؟ amma ku duba ku ga bambancin wannan da waɗanda ba su tsaya sun fahimci matsalar da zurfinta wajen malamai ba da suke cewa za a iya alwala da coca-cola kaga aslan ba akan maganar ba ne alwala taharatul hadath ce amma su maganar da suke magana akan taharatul khabath ce saboda haka يعني القول فيه فيه من القوة بمكان نعم إيه إزالة معقولة المعنى دوكي نجسا شيني إزالة عينها istihala wannan kuma matsalar istihala ce idan ya zama to athar din babu amma idan ka san akwai najasar a jiki dan rana ta gusar da ita ka san tufarka ne ka san an yi fitsari a jiki aka shanya ta rana babu alama hawa shi kenan kuma kai kasan ba a wanke ba in ya bushe kasan ba a wanke ba sannan kuma kai sallah da ita saboda babu wani aikin ka a ciki kuma shi ne ai eh da su detol da sauransu i kan cewa idan dai har najisar za ta kawo yan har najisar za ta kawo yanzu kamar abin nan yanzu kamar irin wipes nan da ake yi na yara eh wani lokaci saboda gudun a ce yaro ta sa masa ruwa sai a sa wipes din a goge masa kuma kaga babu wani wari ba wani alama babu wani abu kaga in ka ce dole sai da ruwa dole sai da ruwa ka mai da ta ta'abbudiyya kenan ka mai da ta ta'abbudiyya to in kuma ta'abbudiyya ce sai ka yi niyya in kai in ta'abbudiyya in ka ce ta'abbudiyya ce sai kai niyya kenan kamar yadda zaka yi niyyar alwala saboda haka idan akwai najasa a cikin kayanka idan ka bayar a je a wanke in baka in baka yi niyya ba ko baka gaya mai wankin ba kan cewa to kai akwai najasa kai niyya yayin da zaka wanke saboda haka in ya dawo maka da kayanka an wanke an goge babu alamar najasa sai ka ce ai wannan ba za ka yi sallah da ita ba saboda ba a yi niyya ba
kamar masu cewa idan ya zama mutum da a wannan janaba a jikin shi sai ya fada kula haka ba da niyyar ba da niyyar wani ayat taharatul hadath ce hadath ce sai da niyya sai da niyya dan kawai ya fada cikin pool babu wata niyyar cewa zai wankan janaba yayi linkaya sai ya fito sai ce ah na tuna dama ina da dama ina da janaba shikenan wannan ba zai yiwu ba dole sai da niyya na'am to abin da yake gaya maka shine kan cewa menene ya nuna menene nuna kan cewa ruwan yafi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a ɗebo ruwa a kwarara a bawalin a arabi shine kuma yace idan ya zo in aka zo da najasar ko da ga'id ne a goge shi a kasa a shiga masallaci da takal a jikin takalmi a shiga masallaci bai ce a wanke ba to amma za a iya cewa gaskiya jumhur za su iya cewa to ai saboda wankin zai bata dukiya saboda yana dukiyar su take haka eh
bolin ba ba ba fi samun wannan bolin ba amma wannan da jasar da suke zuwa da ta kasa takalmi kusan ko yaushe akwai takalmi a fata samun kai kuma in aka ce da ruwa ai wani abin nan in aka ce an ayyana ruwa zai zama to akwai bata dukiya sannan kuma kamar haka zalika na mace yanzu kamar na Aisha radiyallahu anha wanda wannan bargon da ta bamu bakonta da ya zo ya mafarki ta wanke shi ce ka bata mana afsatta alaina bana ka bata mana saboda ruwa din saboda yanda tsarin yake abin nan saka da ake yi akwai wanda in ruwa ya taba shi kenan ya bata abin saboda haka to kasan su su abin nan a ɗaliban ilimi a saudiya inda aka ce kauli na ibn taimiyya ne to za a kawo dukkan dalilai a karfafa shi sai mutum ya nutsu akan cewa in yayi tarjihi ba za a ce masa ba za a danganta shi zuwa ga musamman kaulin hanafiya a ce ka zo ka yi intisari ga kaulin hanafiya sai a ce a wannan wannan yana kin sunna yana kin hadisi ya bi ya bi madrasatu ahlur ra'ayi to amma yayin da aka ce ibnu taymiya ya intisar gare shi saboda aka ce ga duk an kwaso dalilai an karfafa dan na'am saboda haka dai matsalar na so in karanta maganar malaminmu sheikh muhammad don na ji a cikin sharhinsa na zad ji tarjihin da ya yi da rudud din da ya kasan bari mu gani da allah a lokacin ma ya tafi mubarak lokaci ya tafi hamma yi darasin a bari dai mu duba wannan da Allah ko tunda dai mun sa darasi na 49 don mu tafi tare 48 mu samu mu danyi shi da Allah bari gani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad zamu darasi na 48 a cikin karatun mu na bidayatul mujtahid yau 27 ga watan 6 shekara 1441 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi albabul khamis fi sifati izalatiha na'am bismillah alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah na'am fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah albabul khamis babi na biyar fi sifati izalatiha a cikin sifar kawar da ita najasa amma
sifar da da ita ce wannan sifar wato najasa take ake wato take kawuwa to malamai sun yi ittifaki akan cewa sifofin guda uku ne ghaslun wankewa wankewa wa mashun da sha da da gogewa wa nadhun da yayyafa ruwa saboda wannan ya zo saboda zuwan wannan a cikin shari'a da kuma tabbatarsa a cikin hadisai kuma sun yi ittifaki kan cewa wanke najasa wato mai gamewa ne da dukkan nau'i na najasa gaba daya da kuma dukkan wurare wanda najasa take shafar su da kuma kan cewa wato goge najasa da hoge yana halatta fil makarajain a wajen fitar najasa nan guda biyu kuma yana halatta a cikin wato huffi takalmin huffi da kuma takalmi na faɗe daga wato al'ushub al-yabis daga wato tsirrai wanda yake busasshe hakanan ma wato a gefen jelar tufar mace wa kadhalika zailul mar'a at-tawil zanin mace wanda yake mai tsawo sun yi ittifaki kan cewa tsarkinsa a zahirin hadisin ummu salama ne daga wato al'ushub al-yabis daga wato tsire ingirici wanda yake wanda yake ke kasashe busashe ciyawa busasshiyar ciyawa to sun yi sabani a cikin wannan a wurare guda uku su ne wanda za su zamanto su ne ka'idodin wannan babin sun yi saɓani a na farkonsu wajen wato yin nadhu shine yayyafa ruwa a cikin kowace najasa li'ayyi najasatin huwa ga wace irin najasa ne ake yayyafa ruwa domin tsarkake ta abu matsala a ka'ida ta biyu da aka yi saɓani a wajen gogewa ga wani mahalli ne ake amfani da wannan sifa ta gusar da najasa kuma ga wace najasa ne ake kawar da ake amfani da shi bayan sun yi saɓani akan abin da muka ambata na kan cewa wato ana yin sa a wajen makarajai ne shine mahallin ittifaq ba da an ittafaqu ko mattafaqu ai duk ɗaya ne ma da an duk zasu ba da ma an ittafaqu bayan sun yi ittifaqi ok ni da sabani yace ko bayan sun yi ittifaki akan abin da muka ambata menene alama zakarna hudin da suka yi ittifaki akai akan mashu mashu al-makhrajain mashu al-makhrajain a cikin mas'alan mas abinda ake ittifaki shine al-makhrajan mashu an-najasati bil ahjar shima bil ahjar al makhrajain na'am na'am da kuma fil khuffaini na'am eh wannan alaini eh na'am na'am da kuma zailul mar'a sahih na'am
والثالث na uku kuma اشتراط العدد في الغسل والمسح ishtiratul adadi fil ghasli wal mash shar'anta adadi a wajen wanke najasa ko shafe ta
أما النضح
amma nadhu yayyafa ruwa فإن قوما قالوا to waɗansu malamai sun ce هذا خاص بإزالة بول الطفل wannan ya keɓanta ne da gusar da bawalin yaro jinjiri الذي لم يأكل الطعام wanda bai soma cin abinci ba
وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى waɗansu malamai kuma suka bambance tsakanin bawalin yaro da bawalin mace فقالوا na wato shi a tifil ɗin fa duk ake magana نعم faƙalu sai suka ce ينضح بول الذكر yundahu ko yundahu mm.
ينضح بول الذكر ana yayyafa ruwa a bawalin namiji ويغسل بول الأنثى kuma ana wanke bawalin mace
وقوم قالوا waɗansu malamai kuma suka ce الغسل طهارة ما يتيقن ما يتيقن بنجاسته shi wankewa wato shine tsarkin abin da aka yi yaƙini da cewa najasa ne والنضح shi kuma yayyafa ruwa طهارة ما شك فيه shine tsarkin abin da ake shakka akan najasarsa وهو مذهب مالك بن انس wannan رضي shine الله عنه.
ita ce mazhabar malik ibn anas radiyallahu anhu
وسبب اختلافهم to menene dalilin wannan sabani nasu تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك shine cin karan zahirin ma'anar hadisan da suka zo akan wannan اعني اختلافهم في مفهومها wato ina nufin sabaninsu a cikin abin da ake fahimta a cikin hadisan وذلك انها هنا حديثين ثابتين في النضح wannan ku bayaninsa shine a nan akwai hadisai guda biyu tabbatattu a cikin yayyafa ruwa احدهما na farkonsu حديث عائشه hadisin aisha ان النبي عليه الصلاه والسلام cewa annabi alaihi salatu wassalam كان يؤتى بالصبيان ya kasance ana zuwa masa da ƙananan yara yara yara jarirai ya musu ya musu addu'ar albarka ويحنكهم kuma ya musu tahniki ya sanya musu dabino a cikin saman dad- dasashin harshen su فأتي بصبي فبال عليه sai aka zo masa da wani yaro sai ya ba- sai ya masa bawali فدعا بماء فأتبعه بوله sai ya ce a kawo masa ruwa sai ya biyar da ruwan da bawalin nasa ولم يغسله bai wanke shi ba وفي بعض رواياته a waɗansu riwayoyin wannan hadisin فنضحه ولم يغسله sai ya yayyafa bai wanke ba أخرجه البخاري bukhari ya fitar da wannan hadisin والآخر hadisi na biyu حديث أنس المشهور hadisin anas wanda yake mashhuri حين وصف صلاة رسول الله صلى yayin الله da عليه ya sifanta وسلم sallar annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa قال ya ce فقمت إلى حسير لنا sai na je na ɗauko wata tabarmar mu قد قد اسود من طول ما لبس ta yi baki saboda dadewar wato amfani da ita da aka yi فنضحته بالماء sai na yayyafa ta sai na yayyafa ruwa akai
فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة to daga cikin mutane akwai daga cikin malamai akwai wanda ya tafiya zuwa ga aiki da abin da hadisin Aisha yake hukuntawa وقال ya ce هذا خاص ببول السبي wannan ya keɓanta da bawalin yaro ne namiji واستثناه من سائر البول ya ti- ya ya ya yi masa ya togace shi daga sauran bawali ومن بول الناس يارو.
من رجح الآثار الواردة في ال- في الغسل على هذا الحديث waɗansu kuma daga cikin malamai ya rinjayar da hadisai da suka zo akan wankewar najasa akan wannan hadisin وهو مذهب مالك shine mazhabar malik ولم يرى النضح إلا الذي في حديث أنس bai ga cewa a yi yayyafa ruwa ba wajen kawar da najasa illa a cikin hadisin anas وهو الثوب المشكوك فيه a على ظاهر shine وقوعه.
tufar da ake shakka a cikinsa akan zahirin abin da ake fahimta daga wannan hadisi shi ya ɗauki yayyafa ruwan akan wato shakka ake akan najasarsa tabarmar ba yayyafa ruwan na'am amma wanda ya bambance a cikin wannan tsakanin bawalin azzakar namiji wal'unsa da mace to shi wannan ya dogara ne akan abin da abu dawud ya ruwaito daga abu samh daga faɗin alaihi salatu wassalam ana wanke bawalin jinjiniya ana kuma yayyafa ruwa a bawalin ɗan jinjiri namiji wannan hadisin نعم إيه رواه النسائي نعم ايه ايه نعم عشان طرق الحديث سنة ديوة Albani ya yi ya inganta shi sai ya bi da
kuma albani sai inda kuma
gungawa nan ibn rushd ya kawo مجانا قال الحسن ابن القطان في زوائد ابن ماجه حدثنا أحمد ابن موسى ابن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال الشافعي كنا يتي لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت الحواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال لي فهمت قلت نعم قال لي نفعك الله به
ne dalili shi ne na yayyafawa fa'at ba a hu'iya yanzu ba ba sai ka jike wajen ba wato wato gaskiya ni da a cikin dalilai ba abin da ya fi gamsar da ni illa kan cewa wannan kawai ruksa ce ruksa ce aka yi saboda sun fi ɗaukan 'ya'ya maza bisa 'ya'ya mata saboda haka yawan fitarsu tare da 'ya'ya maza an aka ce in suka in yaro ya musu fitsari sai an je an wanke akwai mashakka ba wannan ta'alila tun ba ba su da madogara babu wata madogara a kai ai shi yaron ba shine adam din ba ko da ke ba raddi muke ma imamu shafi'i ba amma dai kasan shafi'a yanzu nan sai su yanka mu haka sukan faɗi wannan sukan faɗi wannan ani dai a cikin ta'alil din ba wanda ya fi gamsar da ni irin wannan cewa kawai tahfif ne aka duk fitsari ne ai shine yake cewa wal ma'an wahid duk dai fitsari ne eh me a samu masu science shiga laboratory ai ba zancen laboratory bane ba zancen laboratory bane a a a wai su je su shiga laboratory su gani su ga bambanci tsakanin bawalin eh to dole za a samu za a samu hormones daban tunda hormones din namiji da hormones din mace daban ne to wannan shine zai zama to tasir din shi zai zama to dalili ai ba da a yayyafa fa aka ce ba daga ba daga baki ba yayyafawa
kamar masu buga za ka mutum ya zo wuce kaya zai fesa ruwa ta bakin shi da kamar yaro namiji a sai misali sai ka dan mutum wajen sai ta fesa to kamar wannan ake nufi a ba ce daga baki aka ce ba daga hannun nadh ne wannan fesawa ba nadhu bane ka ɗiba a hannunka ka ka yayyafa ka zuba a jiki ta gani ai ba zancen tsarkakewa bane kawai takfif ne wadda kama na ce abu ne ta'abbud kawai ta'abbud ne eh a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne
babu kamar babu ba kamar mashaka ke zama lokacin da ake akwai hasilo take an dade da yawan a aini aini hadisin Anas abinda za a fahimta a cikin wannan ai tsafta ce kawai cewa zai shimfiɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ganin hatta yi baki saboda dadewa saboda haka dan yayyafa a kai kuwa kowane ne wanda yake ba wani abin kirki suke da shi ba a gidansu a ce mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da girmansa sannan abin da suke da shi za a kawo ai dan yi wani abu na nuna kan cewa an karrama shi an girmama shi na'am a ba don wai don ta laushi?
wa amma mallam yufarriq wa amma mallam yufarriq amma wanda bai bambanta ba fa inna ma atamala qiyas al unsa al dhakar to ya dogara akan wato kiyasin mace akan namiji alladhi warada fihi al hadith thabit wanda a tabbataccen hadisi ya zo akai tunda hadisin sahihain akan yaro ne ko hadisin ummu qais da hadisin aisha duk akan yaro ne da aka kawo to sai wanda bai bambance ba shi sai ya ce a kiyas tunda kowannen su bawali ne na yaro babu kuma wani abu da ya zo na bambanci tsakanin mace da namiji saboda haka sai ya ce jami'an kawai a yayyafa ruwa akai dukkaninsu za a yayyafa ruwa akai ba tare da bambancewa tsakanin mace da namiji ba taban shi malik ba shi da wannan tafsil din a ba shi ma da shi wannan kan cewa yaro ana yayyafa masa ruwa bawalin yaro na ko shi kenan gama babin saboda haka insha Allah darasi mai zuwa sai mu hada tare da adabul istinja ko sai zamanto mun gama mun gama kitabun tahara a cikin darasi hamsin insha Allah alaikum salam wai shi ma kamar yadda aka bambance wajen bawali a bambance wajen tumbudi a ban ji malamai sun yi wannan ba tumbudi a yaslan ba ba najasa ba ne tukuna amai shi ne najasa amma tumbudi ba najasa ba ne
wajen maganar ma da ce ba shakka ke eh na wajen gadi da jasa eh
a jiki misali bai zama gayi amin wazi ne ko waji a a ko kuma menene da ya ce wa shakka ke eh idan idan yana shakkar ki na jasa ce najasa ne ko kuma yana shakkar ya wanke ko bai wanke ba shi ne duk sai ya bayyana faruwa don ya fita daga cikin istihsan ne wannan hada hadisin ana zai zama to hujja a kai ba inda ba asali ba ne a kan najasa in aka ɗauke shi akan yayyafa ruwan yayi ne don kawai ya tsabtace shi haka ba asali ba ne a kan najasa
za ka wani masu wanda suke yawaita mazi haka eh su yanzu san yayyafa wa ke ba ta wadatar a'a ai shi ba mun ba mun zo ba mun yi maganarsa ba kan cewa shi wankewa wankewa ne ba Mm. wanda yake yawan yi a wanda yake eh?
wajen da ya taba ba wanke al'aura ba wajen da ya taba da Wajen da ya taba za a wanke shi.
yana yawan yi shine abin da ba da a a wanda yake yawan yi zai dauki hukuncin mai istihada ne ai kan cewa inda zai tare zai a ya sanya abin da zai tsare sauran tufarsa Mm. ya tsare sauran tufarsa shikenan sai ya salla a haka koda yana koda yana jikinsa din na'am a shikenan eh to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am